ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقدام فريد داري على الإطلاق حاتم الهتمين أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاري وملازي وديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والسر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيان أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله muna godiya wa Allah da Allah ya zaɓe mu a cikin musulunci ya zaɓe mu a cikin ɗariƙa Allah ya karɓa ayyukan jahi rasulullahi shautu jani radiyallahu ta'ala nu yana daga cikin shehananmu wanda Allah ya masa irin wayannan kyauta a gane martaban sayidina rasulullahi gane martaban sayidina rasulullahi kuma shine abubuwa guda biyu ne amma muna zama dai na 239 ne a yau 239 domin sirrin sirrin abubuwan da ya fito a wajensa yana daga cikin sirori masu yawa gane menene nasba gane menene wato buruzi gane menene shuuni gane menene nurul kamali gane menene hadaratu sajiya duk an san su gaskiya ne amma yadda aka fitar da shi a nan yadda shautu ne fitar da izinin manzala sallallahu alaihi wasallama yadda yaya za a yi ka gane kowane abu a kujeransa kowane abu ka gane shi a kujeransa ba ka yi dukan 'ya'yan kaɗanya ba a dukan 'ya'yan kaɗanya shi ma fahimta ne amma ka fahimci wani abu da ka yi idrakin abu wani abin da baka kai ba zai yi ka yi idrakin haka kamar tafiya a jirgi za ka yi tafiya daga nan zuwa kano a jirgi amma kuma ya sha bamban da wanda ya tafi a mota wanda ya tafi a mota ya fi ka sanin ina ya biye je kai dai ka ganka daga nan zuwa can kadira amma wanda ya tafi a mota wanda kuma ya tafiyan kafa ya fi ka suluki wanda ya tafiyan kafa domin in aka yi wasa duk ƙauyen ne ya wuce zai gaya ba kaga ya sha bamban da wanda ya tafiyan sama to wannan tafiyan na hadaran sai na rasulullahi kowane dukka gurin da yake kaza waje kaza shine a gurin waje kaza shine a gurin waje kaza shine a gurin duk gurin da ya zo ka ga ya nuna maka annabi ne a gurin amma kai da ka tafiya a ka tashi daga kano ka tashi daga jos kadara kano a jirgin sama kadara kaje kai dai almuhimmu alwusulu ka sadu to amma sairi na tafiyan ka san waje kaza kaza ne waje kaza kaza ne abinda shautu jami ya bayar ya ba da gudunmawa cikin mai neman sanin manzan Allah da kyau ya ba da gudunmawa cikin mai neman sanin manzan Allah ya san duk wani gurbi ga nan gurin ga kaza ne a gurin nan gurin kaza ne a gurin nan gurin kaza ne a gurin wannan aikin da shautiya ne ya mana da izin mazalla shine ya kututul haƙaƙi ya kututul haƙaƙi kaga a yanzu za a shiga buruzi kaga an yi muɗabaka yudabiqul arqami suriha kaga yayi mai masiluha baya ko ya yayi kuma wa minha walha wa fiha wa fiha wa minha walha sannan tanasili da imtidadi suran dan adam da ya bayyana sannan ma yi dabi ƙwarar kamun soriha duk ya faɗa maka kowane kujera ɗaya bayan ɗaya da ya dabubuwan suke shautu yani ya yi abin da ba kowane wali ne ba kuma wannan ban ga wanda aka sake fito da irin wannan ɗin gama hakan ba a bayansa ba mu gani ba ban mu ga wanda aka yi masa irin wannan gatan ba aka fito da sirrin na hadarin sayidul wujudi na haƙiƙatul muhammadiyya ba gani ba saboda waliyan da suka wuce kowa ya wuce ya yi irin nashi ya yi irin nashi ne to yana iya tarewa a ya gani waye ce kaza waye ce kaza kamar yadda da ya ce manzala ya gaya masa shine khatamul wulayati manzala da ya gaya masa sai ce masa shine ma maktumu tun da ya fada masa an nemi kujeran an bi kujeran tun daga shekara 1300 baya ko 1200 ana bin kujeran ana bin kujeran kowa yana neman tabbatarwa amma da ya ce ya hau kan kujera ba sake samun wani wali a duniya wanda ya ce ya hau ba kaga abin ya gaskata kenan ba taba jin wani ya ce amma shekara biyu tun daga hakimu turmuzi domin shi fara itilai akan sirrin shi ya fara itilayi a kan sirrin Allah ya nuna masa hakimu turmizi ba imamu turmizi shi malamin hadisi ne amma da ya zo ba a samu wani wanda ya ce shi ne kuma ba amma a shawar bilkadar jilani ya ce shi ne akan kujeran ya ga ba shi ba ne ibn al-arabi ya ce shi ne amma ya ce bina hata mallahul wilayati fantahat ibn al-arabi al-hatimi ya zo wajen shekara 500 ne zuwa 600 ya rasu a hijirar manzalla to daga kansa ne ya shiga yi bincike kuma a cikin waliyi babu waliyin da Allah ya yi bincike irin na ibn al-arabi babu in akwai shi to ba bayyana shi ba ko kuma da ya yi binciken ya rubuta in akwai shi ba mu san wanda Allah ya yi irin shi ba shine fotu hatul makiya eh sifili goma ne eh sai bi sharif ibrahim sale tana kansa yana kansa duk ga baki ɗaya fito a tulmakiya wannan na ji shi a bakin shehi ne ya haddace fito a tulmakiya kaga kuwa ƙurani kaga inan waina laula fi zuna wasan nahu mun sale wannan tasirin maganan mutane ya fi wahala da wancan an maka garanti ko adari ne ka haddace ka sha wuya amma na ƙurani da ka ga an yi maka tasiri cikin abubuwa to wannan duk abubuwan in mutum ya bi bidika kowa kana iya ganewa shi amma ibn larabi a shekara 600 ya kalli mai kujeran shekara 600 ya fi redactin waye zai hau kujeran ya faɗi sunan ahmadu ya faɗi sunan mahaifinsa ya faɗi sunan garinsa kafin shekara sai da aka yi shekara 600 tukuna aka fi shehu tijjani kuma da ya zo ya hau kan kujeran tun da ya hau kan kujeran wanda suke leƙen duniya wanda suke da ido da kwalli a duniya su ne misali mu ce muktar lukunti suna daga cikin manyan waliye a wannan lokacin yana hawa kan kujeran kuma su suka ba da shaidan cewa eh shi ne hau kuma bakadire ne shi to kaga to ashe duk abubuwan da aka gaya mana in mutum ya bibi dukka ya bi shi a man nazara da aini insafin ya kalle shi don zai gane cewa abin da aka faɗan duk haka ne eh man nazara da aini insafin yara anna khalaqa shayi laysat fil wara to kaga wayannan mudabakan duk wani abu an faffaɗa irin abubuwan da aka faɗa za ka ga jifa-jifa an sa waɗansu abubuwa na salatai na ishara a kan matsayin amma wanne ya tare ya nuna matsayin na hakikatin muhammadiya babu wanda ya irin wannan babu wanda ya kawo irin wannan saboda haka muna godiya wa Allah da Allah ya haɗa mu da shi wata jami'i ya ce wakamta alaiha bilburuzi kaga suwari haɗin kenan kaga muna jona karatun akan bayani wakamta ubangiji ya kayi hukunci alaiha akan wannan suran bilburuzi ya bayyana yani arada biha a suratul muqaddara wato suran nan wanda aka yi ta filgaibi a gaiba suran tana gaibi ne allati hiya mutabaqatin ga tanan sura ce ta gaiba amma Allah ya hukunta ta fito fili ta fito fili saboda hiya mutabaqatul li surati ash-sharifa suna daidai da suran manzala yanda in an ciro dan wuccan bayan kirata da mir'a to ina aka yi haka kaf za ta haɗu natin bi natin babu wani abin da ya canza da za su haɗe suran gaiba da suran zuhuri wannan shine buruzin eh to mazala ya fito daga gaiba ya dawo cikin alamun zuhuri kaga ya zamo minnal gaibi ilal izhari kenan hakama alaiha kayi hukunci a kan ta bilburuzi da fitowa ne khiraji ha fito da ita minal adami ilal wujudi minal adami ilal wujudi daga lokacin da ba ta nan zuwa samuwa amma ba wai asalin gaibin shi kun baya nan ba ne saboda kar mutum ya ɗauka cewa dan mun ce shi manzala ya fito ne minal wujudi ilal wujudi to kaga nan kuma ya yi buruzi ne buruzi kuma minal gaibi ilal buruzi kaga minal gaibi ilal buruzi to min adamin ila wujudin ne amma ba min adamin asli ba a min adami wanda yake an kawo shi ne adamu na kasancewa kai baka gan shi a gurin da yake ba aljani bai bayyana wajenka ba baya nan mala'ika in bai bayyana a gurinka ba bayanan saboda abin da ka gan shi a fili shine shi haka ne to a yayi buruzi kenan daga cikin gurin da yake in an umarta ka gan shi yayi buruzi kenan da bayanan yanzu yana to amma a da bayanan din yanzu yana nan ai daɗin ma yana nan adamu zuhuri ne saboda ka uboho fil gaibi eh adamu zuhuri ne wahu bil gaibi kar kai tsammanin shi manzo Allah ya fito min adami ila wujudi ne a min wujudin ne ila wujudi buruzi ne wa tajalliyat eh liyan faza fiha ahkamahu saboda ya zartar da hukunci a bayan ƙasa waya aljumal wa tafsil jumla ko tafsiri wala qad fassalnahu tafsilan eh allati nafazat fiya wanda aka zartar ciki almashiyatu nafazat fiya almashiyatu fil azal an zartar da mashiya me Allah yake nufi fil azal tun daga azal ilal abad me Allah yake nufi to me zai bayar sai ce li'annas surata wannan suran wanda take boye ta fito albarizatu wanda ta bayyana laha ahkam tana da hukunci abu guda bakwai ne na baka laha ahkam tulazimuha wanta lizince ta muta'alliqatuha bi almashi'atu me rateta manufa almashi'atu haka haka nasu shine mashi'a din haka nasu ubangiji kenan haka nasu wayya as-suratu shine sura shi kansa suran annabi Muhammadu fa ke nufi wallahu kama wale miƙidaru a ina zai tsaya daga ina zuwa ina wale makanu gurin da ya fito wal zamanu zamanin da ya fito wal arzaku arzikin da aka bashi wal ahkamu hukuncin da ke ciki in ka duba za ka ga martaba guda bakwai ne الصورة واللون والمقدار والمكان والزمان والأرزاق والأحكام abu guda bakwai za ka gani wani abubuwa guda bakwai kowanne kuma zai fito maka ɗaya baya ɗaya ya gaya maka to ga yadda annabi yake a lokaci kaza a lokaci kaza ga yadda yake a lokaci kaza kuma za ka iya ganewa wanda wayannan abubuwan suna ta muta'alliqun bihi wa bi mashi'atillahi bihi na farko fazi sabatu wannan guda bakwai mulazimatun likulli suratin kowace sura tana da shi kowane sura tana da shi kana da shi amma baka san kanka ba saboda haka baka san akwai shi ba na farko wa suratu zahiratu sura ta bayyane masu yarat alaihi zawatu shine wanda aka surantar da zatin ka kulla wallaunu shi launi min sirgin da kaga ko baki ko fari ko ja ko yalo ko alkashi ko rawaya rini ne na Allah haka ne ko? to wata nuyi wala ikhtilaf alwan nau'i nau'i na sabanin jiki fi sibgin wahidin amma sibatullahi ne misal al-abyad za ka ga wani fari lau ashkalun kasiratun yana da nau'i-nau'i masu yawa kaga ya fito maka da launi kenan a nan bangare daya wani miƙidaru shi kuma miƙidar huwa ma ta takayyafu bihi shi ne abubuwan da ya yake ta takayyafu kenan ya yake haƙiƙatul mawujudi shi saman min dolin ka ce dogo ne wa kasiru ka ce gajere ne wa sagiru ka ce yaro ne wa kabiru ka ce babba ne wa sakilu mai nauyi ne wa hafifun ba shi da nauyi wannan duk zai hada maka a cikin siffa na biyu ne daga cikin sibga ne daga cikin sibga ne na launi fazi wannan makadirul mawjudati shine yadda zaka duk wani sababe ko dogo ko gajere ko mai nauyi ko mara nauyi ko babba ko yaro haka da ka same shi a kowane abu kaga ya baka mai gidari kenan wa zaman sai zamani huwa allazi tatassu bi zati shi kuma zamani ya keɓanci zati ne da shi min awalin buruzi ha daga ranar da aka haife ka ka fito duniya buruz kenan ila wakati inda biha zuwa lokacin mutuwarka an haife ka rana kaza za ka mutu rana kaza in ka na dubatu in wanda za a rasa da shi ne gaba daya wani makano sai gurin da aka yi ka wallazi ya husu ha shi ne wanda ke bance tastaƙi rufi ha sai aka ce kai a jos kake a kai mazauninka kano ne a kai dan china ne kai dan tastaƙi wata skulu fi min istikrari wani gurin da yake a nan zai zauna har ya koma ga Allah fahaza wannan huwal makan shi da guri kenan wal arzaku sai arzikin da aka yi maka za ka samu a duniya hiya qawaninun shi yana zuwa da kamar kanun allati tajri biha manafi'uz zati wanda kanun din yana zuwa ne manafi'uz zati amfani na zati fi ma hiya muhtassatun wanda take samammiya da shi mutumin yau Allah zai baka naira 500 yau Allah zai baka naira 1000 gobe ba za ka samu ba duk yadda kai ba za ka samu ba jibi Allah zai iya baka dubu ɗari zai iya yi wa a jinkirta maka zai iya yi wa washe gari a ƙara maka don wani lokaci sai a jera maka lokaci kana samu wani lokaci kuma a ɗauke kana ganin kamar ka yi laifi amma ba laifi ba ne tsari da Allah ya yi kenan haka Allah yake yin tsarinsa eh ka yi neman ka yi neman kana ba da kaya a kasuwa ba wanda zai kula ka saboda ba a tsara abin yau ya shigo hannunka ba ba a tsara ya shigo hannunka ba duk tsallin da kai ko baya da za ka yi ko da za ka saki kayanka ne ka ce gashi na a jingina a baka aro kayan mai tsada mai daraja ko da gol ne sai a ce maka ba a so ko a ce maka ba su da kuɗi saboda ba yarda wani abin shigo hannunka ba ranar a tsarin Allah to shi ne kanun ɗin watan tafo biyi da waman za ka amfana da shi tsawon lokaci awon mahadudan ko kowane lokaci ka amfani da abin da ka samu ko kuma ya zamo yana da lokaci faddawamu na dawama huwa ma alaihi hukumaha shine abin da yake kai na hukuncin safil jannati wato arzikin duniya da lahira kenan Allah ka babu faina arzaqun da'imatul ittisali shine arziki wanda yake da arziki wanda yake da'imal ittisali la gayata laha ba ta da iyaka lakinnaha sai dai hakanta maqasumatu bil mashi'atir rabbani Allah ya raba sai ne da irin rabo na rabbaniya falaisatin nasu fiya ala hadisawa mutane ba samu yadda Allah ya mun haka zai maka yadda Allah ya maka haka zai wa wannan yadda Allah ya wannan haka zai wa malam yadda ba haka Allah yake ba a kowa ne yadda aka tsara shi yawa wani in aka bashi a yau aka bashi a gobe aka bashi jibi aka bashi gata zai kafirci a jera ana bashi arziki ai ya tafi kenan ya lalace wani kuma aka hada shi yau aka hada shi gobe aka hada shi ji shi ba zai kafarci saboda aka ce allah ya yi zuciyar ɗaya ce amma an nau'in aikin daban-daban daban-daban wani aka bashi ya tafi kenan wani kuma aka hana shi ya tafi kenan kaga talauci na sa kafirci yadda arziki ke sa kafirci eh ka an ce kadal fakar wa yanyan kuna kufran ko eh to haka samu ma yana sa kafirci alam tara ila rabbika alam tara ya rasulullahi baga kaifa badalna ila ila allazina badalu bi ibatillahi kufra wanda neman da Allah ya musu suka mai da shi kafirci kaga talauci ya zama kafirci samu ya zama kafirci to ya za a yi a saisaita ka saboda ka a baka gobe ya hana ka sai ka gane Allah sai ka gane a baka amma da yawa in aka baka aka saka maka komi sai ka shafa sai ka ga Allah ce innal insana lai daga arra'a hostagana shi mutum yana da ji da kai lokacin da aka saka masa an arziki sai ga cewa ai Allah ma bai isa ba eh ga mulki ga lafiya ga kudi ga lafiya to ai ba kowa da yake sha ba eh za ana faduwa Allah kiyaye wala gairar nasi min albahayim amma ba wani mutane daga cikin dabbobi wani yuro da tsuntsaye kulla mutamatti'atun dukansa masu daɗi irin haka ba wa kullaha dukkansu mukhtalifatul kaifiya ce irin arzikin tsuntsu daban irin arzikin dabbobi daban irin arzikin kowa nashi daban kowa na shi daban kuma kaga yadda Allah yake tsara abubuwansa na wajen azirtar yaya za a yi a azirta ka ka azirtu ya za a yi za ka ga yanayin da ubangiji yake a cikin dabbobi ba ka ga yadda Allah zai koro tsuntsuwa daga sama a cikin ruwa take tafiya sai a ce sai ta kalli ƙasar sai ta fada ruwa sai ta ciro arzikinta wani kuma a daga cikin ruwan allah sai sa dabban da yake sama sai ƙasar kifin shi kuma abincinsa sai ya yi tsalle ya fita ya tashi sai kamo tsuntsu sai ya ƙasa da shi ya zama abincinsa tsari dai allah haka wani iri ba yadda za ka saboda shi'unin ne shi'unin ne Allah ka taimake ya kulu su ba da wata'ala ubangiji yana fada unzur kaifin faddalla ba duhu ala babin ku duba ku gani mana ya kai ya kai ya kai dan adam kaifin faddalla ba duhu ya muka fifita saura ba'dinsa ala ba'din walal'akhirati walal'akhiratu lahira a kabarun darajatin lahira ne kuma yafi a duniya ba an fifita wani a yi shekara guda ana zuba man dukiya bai san mata inda kuɗi yake zuwa wani kuma yi zuba man talauci bai san inda talauci yake zuwa ya riga ya koki ya tsaya kawai yana jin duka yana karɓar sako ko ta ko'ina yadda wancan yake karɓar madadi wannan shi ma yana karɓar irin abdadunsa amma na rashi an shekara babu sai dai a taimake ka amma ba wani abin da za ka yi shigo da shi kai da kanka a sai dai a yi maka to duk wannan faddalna ba zuhu alabadin mun fifita wasu akan wasu wala lahiratu amma a lahira a kabarun darajatin ya fi girma wajen daraja wajen za a baka wa ka faru tafdilan kyautar lahira ya fi girma a kan na duniya faƙallahun manzilatan wanda ya fi kowa talauci a lahira aƙallahun manzilatan misali duniya ashirar maratin wanda ya fi kowa talauci a duniya ya gama talaucinsa za a ba shi aljanna aljanna su aljanna kaman kashi goma shi fi kowa talauci a duniya duniya a yi aljanna ta fi duniya sau goma to za a ba shi misalin duniya ashirar a misalin duniya ashirar marati za a ba shi kan fadin duniya sau goma talakan da fi kowa talauci a aljanna za a ba shi kamar fadin duniya so goma duniya fa so goma kai shi fi kowa talauci a aljanna daga kansa ba wani wanda an yi masa wannan kuma kama fil hadisi yadda zo cikin hadisi wa akabaruhum amma wanda ya fi kyauta samun kyauta a aljanna wa akabaruhum wanda ya fi girma la hadda lahu wa la gayata ba shi da iyaka ba shi da kuma isa mutuka fa kaifa yuqasu lahu ya za kai kai kiyasi man lahu min adadil huri wahdahu wanda yake da hurul ini shi kadai aksaru min adadil malaikati ya za ka yi da shi kiyasi ka taina za ka yi kiyasin fa kaifa yuqasu wa ya zaka yi da mutumin da aka bashi aljanna dubu a ninka masa duniya so goma a bashi to kaga wannan shine mafi talauci a lahira wannan kuma shi kadai matansa na horul ini sun kai adadin mala'iku adadin mala'ikati ta ina za ka gona kaga kaga shi ne akbaru tabdilan yawa can faddalna ba'dhum ala ba'din sai ya dauki daya ba'dhum ala ba'din wannan ana wannan fa ba kai magana annabawa ba a ba ba magana annabi bane ba annabi ba ba mursali ba balle ulul azmi na rusuli a wannan kawai matakin ka dauke shi mutum ne kawai amma ya samu aljanna to mafi talaucin ɗan aljanna yana da faɗin duniya kamar so goma cike da duk abubuwan da Allah ya masa faɗin duniya so goma wanda shi fi kowa talauci a aljanna to ya za ka yi kan kisan akbaru tabdilan a cikinsa ba annabi ba a cikin wayannan mutanen masu tafiya wanda shi kuma matansa na hurul ini sun kai adadin mala'ika. Na? Biya sariya, waljinnu, wal'insi, da aljani, da mutum, waɗairi, da tsuntsaye, walhasharat, bi a bafin guda a fatin, da ninkin ninkawa, laita da ha bafu. babu iyaka wajen ninkin fainal hura alwahidatu kuma kowace mata ɗaya ta aljanna hadama ha saboda alfajaritin kowace mata ɗaya huruli ne tana da hadimanta dubu saba'in ya dama hankalin ai ba zai zo ba to tun daga ma aka nuna maka a duniya an baka duniya so so goma fadin duniya so goma ai hankali an wuce wannan wace duniyar sai imani kuma shi ne mafi talauci a lahira ba wani ƙasa da shi to wannan in mutum bai neman lahira ba ya faɗi shi kuma neman lahira annabi ake nema in kana son ka kai saboda shi neman lahira ana neman sani ta wajen annabi muhammadu ma'ana duk wani gurin da za ka nema sai ka ji jiki amma soyayya ka da manzala in aka samu to ka samu saboda duk sauran ƙurbatu ne ƙurbat taƙarubu ne shi kuma taƙarubi ba ya yiwuwa ka shiga fadan Allah da shi sai an tambaye ka get nan za ka shiga sai an ga wanda suke tsaro su ce ka yi alola alolan farillan alola nawa ne sunnonin alola nawa ne mustahafin alola nawa ne mudin latin alola nawa ne in ka zo baka iya ba sai a ce koma eh koma kawai kar ka zo to shi kuma babin muhabba soyayya da ke kai shi kuma ba ba wannan kofar ba ne budewa ke kana so shigo kawai amma babu ƙurbu ta ƙarbu shi daban ne shi sai an caje ka amma babin soyayya ba caza shi ne almar'u ma aman ahabba eh almar'u ma aman ahabba shi babin su kenan saboda haka a so manzo Allah a yi wa salati wa manzo Allah fa'ilan sab'una alfan alfu jariyatin min gari ta takubiha babu min gari wanda yake karkashin ta takubiha min alhuddami zukuri ma ma ko min gari ma ta takubaha wanda yake karkashin hukuncin zambin hudabi zukuri daga wildanin muhalladuna sa yara ƙanana fainar saboda halafan minil jewari da kuma dubu saba'in na daga kwayanyi bulazimu da laha wanda suke tare da ita ya kumu na bi ƙiyami hawa ya ƙudu na bi ƙudiya duk gudun ta zauna su zauna dugun su tashi su tashi ana raka hurli ne fama a sa an yi kasu mulkahu waye zai iya kawo adadinsu nawa kenan fa zafi ahal jannati wannan a cikin ahal janna ba a da rasul wal anbiya'i ba manzanni yake magana da annabawa ba alaihi salatu wasalam fa innahum su ala rutubatan su suka fi martaba min ma zikra bi abafin mudba'afatin minki madinki eh wal fa'idatu hadha fa'idan wannan annal arzaqa shi arziki tajribi mashi'atul ilahiyya arziki yana tafiya ne da mashi'a yadda Allah ya so sawa daidai ne kanan da'imatun arzikin da'imi ne kala arzakin jannati kamar irin arzikin aljanna ba talauci bayan sa au mahdudatun ko kuma arziki ne yankakke irin arzikin duniya arzikin duniya yankakke ne arzikin lahira mustamiri ne ba ka taba yin arziki an ce ka talauci ba aljanna ha baya yiwuwa amma na duniya za ka hau kwasa ba to wannan shi ne wa ma a hakamu shi kuncin fayyana morin lanti ta jari alaiha shi ne al'amari wanda yake gudana a kanta alaƙanin tankiri a kan hukunci irin na tankiri wal azabi da azaba kazalika haka nan da'imatan shi ma zai zamo azaban da'ima ne au mahadudatu ko kuma mahadudiya mai iyaka a da'imatu azaba da'ima ka zabi ahlin nari Allah ya kiyaye fil akhirati idan dan wuta ya shiga wuta to ai ya gama ya gama Allah ya kiyaye wal mahadudatu shi kuma azaba ta duniya kalmar sai ahlin duniya kamun bala'o'in da suke samun mutane a duniya فهذه الأحكام wannan hukuncin hiya lazimatu lizatil barizatil lujudi wannan duk gaba kida yana dan azatil barizi ne suran nan da ya fito lil wujudi ga ga jikin mutum qaulu fadinsa litawdiyati ma qaddartu alaiha wajen bayar da abin da aka kaddarta shi ga mutum ma'ana huwa allazi qaddama shi ne muka gabatar abrazaha subhanahu wata'ala ubangiji ya bayyana min al'adami ila wujudi bayyanarsa daga rashin zuwa ga samuwa litawaddiyat ma qaddarahu saboda ka ba da abin da ya samu alaiha kanta wala da cikin da min al'akamin lati zakarnaha cikin abubuwan da muka faɗa ba kaulu fadinsa waj'altuha to na baka mun ba da wanda guda bakwai din sifofi guda bakwai din an ba da su gaba gida waj'altuha waj'altaha ka sanya ta manqushatin an zana komai fi lauhiya a allanta al-mahfuza shine lauhul mahfuz kowane mutum da allansa yi yawa addamiru fi ja'altaha damirin fi ja'altaha ka sanya ta manqushatun an rubuta yahudu ala suwaril barizati ya koma kan wannan suran ne albarizatu wanda ya bayyana lil wujudi ga samuwa allati zakarna lahal akamu wannan muka faɗa maka hukuncin da ke ciki zaka yi aziki zaka talauce zaka rayu zaka mutu zaka yi rashin lafiya zaka yi zaka warke zaka samu ɗaukaka za ka sauka za ka yi kaza za ka yi kaza duk wannan mankushatun an rubuta fi laulin mafuzi shi ne allaci zakarna a haka musaba mankushatun bi lauya duk yana rubuce a littafi a cikin lahul mafuzu wannan ka shuhahuna shi zanen a nan ko tajalli shi ne bayyana shi ne tajalli na haƙaƙiha haƙiƙanta fi suratul muhammadiyya cikin sura ta muhammadiyya wahil muradu bi lawhil mahfuz shi yake nufi da lawhil mahfuz rubutun da aka yi yau kana kaza zaka yi kaza duk komi yana nan a lawhil mahfuz wahil muradu bi lawhil shi yake nufi da lawhil mahfuz bainahu jami'al ashiya'i albarizati min lagai domin shi lahul mahfuz duk wani abin da duk wani abu duk wani abin da ya fito daga gaiba ya bayyana to ya dama yi kaga duk abin da baka san shi baka san shi ba amma in ya fito ka san shi an yi abu saboda haka baka taba zuwa yau wajen karatun nan wannan zuwa wajen karatun na yau da ya bayyana tun ji ne yana lahulun mafi amma yanzu ne ya bayyana inda sauran wanda za su zo sai sun zo in iyakan wanda suka zo kenan ba wani wanda zai zo haka hoton yake tun azal ba ƙari ba rage saboda haka shunin yubdiha la muyubtadiha ba a lokacin aka kage abin ba a zantuwan abin da yake zartuwa yau za ka yi tuntube za ka yi yau za ka samu kuɗi za ka samu yau za ka yi rashin lafiya za ku haɗu yau mutuwa za ta same ka za ku haɗu yau duk wayan nan a rubuci suke kuma ba a lokacin ake kirkiran su ba a dama ka zo da su daga lauhun mafozo shafi bayan shafi to ai kaga abin da shi ibrahim yake fada in ka san allah yana cewa duk wani abu in ka ba wa mutum a rubuce a dai naka ba a dai naka walau fiye ne aduika mun baka abin da muka baka ko da a hannun makiyanka ne ma'ana sai ka cire ka bayar wannan haka yi filazar mana naka ma mana aka a rubuta na hagun mutum mun hana ka abin da muka hana ka walau fiye ne a bawaika ko da a hannun iyayenka ne sai dai a aike ka ka kai amma ba za a baka ba saboda ba a ce a bakan ba a rubuta a goshin mutum labudda an tara ma ya surruka ma ya durruka dole ka ga abin da zai bata maka rai da abin da kuma za ka so a goshin mutum aka rubuta baka yi suka ce sai abin da kake so kawai za ka gani ba kawai ganin ka ke tilas ka rubuta a ƙiyar mutum na hannu da su kai la kabarika mu za mu raka ka har cikin kabarinka daga ranar da ka fito ka yi buruzi to ana tallafi da ƙiyanka ne duk inda za ka tafi ana tallafi da ƙiyanka ne ka je china ka je hong kong ka je belgium ka je ina ne ka je ina ne da ana tale sai ranar da za ka mutu sai a dawo da kawai ramin da aka ɗauko ka gurin da aka ɗauko ka na gurin zaɓai da kai abin to idan mutum ya lura da allah a haka to wani abu ne na shi saboda haka sai dai mutum ya zartar kawai amma in kaga mutum yana ta fada yana ta fada shi ba yi masa kaza ba dama ba naka bane ba naka bane ko abinda ba naka ba zai yi ya shiga doka ba eh ba zai yi ba amma ana ba wa mutum ajiyar kuɗi kai sai ka ga kamar naka ne amma Allah ba naka bane sai a baka kuɗin kai ta dakon yiwa ka rike su a zahiri baka da kokobo baka da kokobo sai a baka misali dubu goma a sha an aike ka ne saboda Allah ya rubuta abin ya shiga ta hannunka kai kuma sai ka ji kaman kudin ka ne sai an je wa gurin da ya cancanta sai ka ba wa mai gurin sai ka sai a gaya maka ba wa mutumin sai kuma ka cire ka ba shi kun ba za ka ji zafi ba sai a faɗa maka wani dalili ne zai gaya maka ga wani bala'i da yake ciki sai ka cire kudin cancan sai ka bashi kuma ka ci gaba da haƙurin to haka Allah yake lamarinsa in mutum bai gane haka ba to kullum zai mutu da bakin ciki bai gane Allah ba yana faɗa kuma da Allah to ta ina za ka kai ba yadda za ka kai Allah ke yi fa yana huje mila shi ya yi ribarin zuci minal gaibi duk wasu abubuwan da suke fitowa daga gaiba wannan yana daga cikin lahul mahfuz min azal ilal abad tun daga azal har zuwa abad ba za canza ba kulla dukkansa mutajalliyatun fi haqiqatul muhammadiyya duk tajallin daga cikin hakikatin muhammadiyya ne wa haza ma na kauli shi maulana abdussalami fi salati shine magana shi abdussalami da ya fada cikin salatinsa wa fi irtaqat haqa'iqun a jikin sa ne irtaqat alhaqa'iqu komi na hakika ya tabbata jikin annabi muhammad komi yana jikin annabi muhammad ne kaulu fadinsa allazi halakta minhu wanda ka halitta minhu daga jikinsa faina sabakalana ai mun samu labatun farko mun gani annahu abul awwali manzala shine uba na farko eh annahu abul awwali manzala shine uba na farko saboda komi ka samu daga ruhinsa ne fi jamilu wujudi cikin dukkan wani samanni mutlakan wa muqayyidan ko sakiwawai ko kuma wanda aka takura shi hata la shazzu an haza babu wanda babu wani halitta da bai fito daga jikin annabi Muhammadu ba babu shi babu wani halitta wanda ya fito ba daga jikin annabi Muhammadu ba ne babu shi ko hatta la shazu anu hazal babu shay'u fa innahum domin su halitta lahu a wajen manzala bi manzilatil auladi duk halitta gabaki dai suna matsayin ƴaƴa ne na manzala albarizatu an abil awwali ya su kowanne ya bayyana ne daga abul awwali uban nan na farko kaulu fadinsa bi barakatihi da albarkansa ma'ana bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam albarkan manzala likauni saboda albarkan nan manzala shine ainihin rahmatin rabbani ainihin rahmatin rabbani duk wani abu ya bubbugo ne daga manzala ko mene ne ya bubbugo ne min ainihin rahamatin rabbani ainu idanuwa ne na rahama na rabbani saboda wannan rahamaniya ita ce farkon farkon buruzi na tajalli a fadar wujudu ala jami'il wujuhi aka kwaranyo dukkan kaunu ala jami'il wujuhi ta kowane fuska din tilka albarkaci daga wannan albarkar kowa ya samu albarka daga nan ne to in mutum bayi da hankali da yake dabbobi ne wahabiyawa yan izalan aksari ya mutu yake ke karuwa a kowane rana albarka ne ganin ka kawai kake kana girma amma kana ganin bahalin manzo Allah ciki kun manzo Allah ne ko tsabancin ka ne yake saka girma komi yana karuwa da manzo Allah ne shi numuyi shi ne baraka gashin kanka yana girma albarka ne kuma daga manzo Allah ne komi na kai na girma albarka ne daga manzo Allah ne to ya mutumin da yake cewa baro shi na da baro baya neman taimakon komi wannan dabba jaki Allah kiyaye muna kafa misali ne akwai irin su boyayyu masu wannan ra'ayin da yawa amma su suna ganin annabi ya gama aikinsa ba ya gama aikinsa saboda haka suna ganin shi shi mucece ne ai dalilin haka ne suke cewa ba sai an ziyarci kabarinsa ba ai ziyarar masallaci ya fi ziyara za ka mutum kamar mai hankali amma sai ga dabba ne kwararsa laifin da annabi ya musu kuma sai su ce ba a kan annabi suke ba amma kuma manzala sallallahu alaihi wasallam masallacin manzala manzala ne fa gina masallacin amma su kuma suka ɗauki masallacin ya fi shi masallacin ya fi annabi shi ne kuma gina masallacin amma ko masallacin ya fi shi to masallaci ne ke gaba da shi ko shi ne ke gaba da masallacin waye gina masallacin saboda albarkan hannunsa ne ya sa aka dasa shi kai Allah kiyaye wa qawlu wa kamta alaiha kai hukunci bima arta laha da abin da ka so wa bima turidu biha da abin da ka rufa da ita ma'anahu ma'anarsa hil ahkamu saba shine wancan hukuncin guda bakwai as-sadiqatu lana wanda aka faɗa mana almulazamatu li kulli zatin wanda kowane zati tafsilan mun yi kowane dalili ga yadda za a yi ka samu kaza kowane abu ga kujeransa waje altal kul bari mu tashi a nan saboda nan shi ma za mu shiga wa kullum kullu ne na ci gaba ne a kan abin da zai baka kafin ka koma ka koma wancan asalin kuma a dawo da kai kan bakwai da bakwai saboda haka shauti ya ne kowa ke kowa an so ya sanar da mahmud kowa ke kowa an so ya sanar da mahmud kuma sanin annabi ya sa kullum aikin mu kenan salatan to arifuna biya iyahu ina akwai wanda yake da wannan a duniya ya kawo kowane rana sai mun ce salatan tu'arifuna bi iyahu Allah muna wannan salati ne dan ka san dan mu manzo Allah kullu sai ka fada kullun sai mutum ya fada eh salatan tu'arifuna bi iyahu Allah ka san da mu waye manzo Allah Allah ka sanin da mu waye manzo Allah a ka'ida in kuma Allah ya sanin da kai waye manzo Allah to da wanda bai faɗa so da ya ba fa wannan kuma kowane rana sai ya faɗa su goma sha biyu kowane rana sai ya faɗa su goma sha biyu a ka'idan Allah kuma in dai ka roƙe shi to ya yi niyyar zai sanar da kai ne in baka yi ba ba yi maka alkawarin wannan amanan ba amma in ka yi kullum rizikal du'au lam yuhribu al-ijaba duk wanda aka azurta shi da addu'a to sai Allah zai karba in Allah ba zai karba ba sai a shashantar da kai ba za ka yi addu'a ba to wannan aikinmu ne saboda haka yan dariƙa sun fi kowa sanin mazala sun fi kowa sanin mazala na ce yan dariƙa saboda babu wanda Allah ya ba su wannan damun wanda za su tsaya su bi a haɗa ba wata ɗariƙa da ba salatai a ciki babu ɗari uku da goma sha uku ne ɗariƙun daban-daban amma kowace watakila ma adal abiyayi kowa sai ya zo ya kuma duk wani mai ɗariƙa sai kaga ɗariƙa nan tana nuna maka ya za ka yi ka san annabi ya za ka yi hidima bayan da ka yi farilla amma ya za ka yi ko bayan farilla ka yi nafila duk ɗariƙar sai bayan farilla ake nafilan kai ba ka yi ba a rusawa ke saboda a zamo shaidannu biyu duk su zamo shaidannu kawai shekaru shi ne ake zala ashe sa har gobe nake tambaya wai yaya ake ya ake in mutum zai shiga dariƙa yana cewa ya zo zai karɓi dariƙa ne to mutum in izala zai shi ma yana cewa ya zo ya karɓi izala ne wani sharaɗi ake ba shi na shiga izala saboda haka ba dini ba ne iskanci ne ba dini ba ne iskanci ne amma dariƙa za ka ci ka zo kana neman a yi maka shaida a wajen Allah za ka dinga salati wa annabi Muhammad shi ne ɗariƙa a yi maka shaida a wajen Allah za ka dinga yi istighfari shi ne ɗariƙa a yi maka shaida a wajen Allah za ka dinga yi la'ila'ilawo alƙawari ne wanda ba za ka fasa shi ba to yi zalafa me ake ya sharaɗinsa saboda haka izala shigansa kawai ka rusa duk wani aikin alhairi ka bashi ka ci gaba da abin da shi ne izala in kuma akwai malamin su na duniya ya kawo a zuba mana miji yadda abin yake saboda haka hadari ne izala hadari ne ya ba hanyar fita ciki Allah kiyaye mu Allah kare mu albarka manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره بقدار العظيم صلاة تملا الازل والابد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لبك يا وحي يا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة يا رسول الله